الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at al mutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 138 muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya to mun kai karshen suratul mumtahana ko mumtahina za mu shiga cikin suratul saf amma mun yi mantuwar aya daya a cikin suratul mumtahina ko mumtahana za mu kuma wannan ayar ita ce aya ta goma inda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku da kuka yi imani idza ja'akumul mu'minat idan mu'minnai mata sun ka zo muku muhajiratin an gane ko suna masu hijira daga makka zuwa madina famtahilu da to ku jarrabe su ma'ana yau da gobe duk yadda kake koyon halinka wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami in ji zuhairu eh in dai yau da gobe na duk yadda kake koyon halinka za a gano ka ku jarrabe su Allahu a'lamu bi imanihinna Allah shi ne mafi sani da imanin ko ko shi ne masani tunda babu wanda sa abin da cikin zuciya sai Allah ko ko Allah ya fi sanin imanin su daga gare su tunda su suna da imani cikin zuciya Allah yana ba su sanin wannan fa in alimtumuhunna mu'minatin in kun yi zato kun ga alamu na ilmu ba yana nufin ilimi wurin babu wanda sa abin da ke cikin zuciya yadda kalima ta zato tana iya zakkuwa da ma'anar yaqini alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim ko nan kuma kalma ta ilimi ta zo da ma'anar zato fa in alimtum muhunna mu'minatin in kuna zato zato mafi rinjaye kun ga alamun mu'minai ne fa la tarji'uhunna ila kufar ga kuma yadda su zuwa ga kafirai an gane ko bai ce la turji'uhunna ba ko la turji'uhunna domin shi raja'a yana lazimi ne kuma ya zama to muta'addi in an ce raja'a fulan fulanin ya dawo in an ka ce raja'a fulanun fulanun wani ya dawo da wani ba a bukatar sai an sa shadda ko alhamza ya ta'addi sai dai in akwai wata maslaha ta balaga shi yasa Allah ce fa in raja'aka Allah bai ce arja'aka Allah kuma bai ce raja'aka Allah ba kadiba cikin tadribatul lughawiyya eh tashihatul lughawiyya da Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif ya kawo bayanin wannan to fala tarji'uhunna ila kufar ya kuma yadda su zuwa ga kafirai la hunna illun lahum su mata musulmai la hunna su bu su kasance ba illun lahum kiran halalun lahum su halatta ga kafirai ko wala hum su ma kafirin bu su kasance ba yahilluna lahunna su halatta ga ni ga mata mumin ne to asalin maganar kaga jumla ce ismiya wajen mata mace mumina ba za ta taba halatta ga kafiri ba amma sai ce mi wala hum yahilluna lahunna sai kawo jumla ismiya mai fi'ili su kuma ba su kasance ba za su halatta ga muminai yufidu tajaddudu wat takrar matuka suna kafirai domin kafiri yana iya musulunta to sai kawo fi'ili alladhi yadullu ala al-hadath don tana yiwa kafiri yana nan yana kafirci yana kafirci ba ta halatta gare ba ta halatta gare ba sai ya musulunta sai ta halatta gare shi wa atuhum ma anfaqu ku ba su abinda suka wato suka ciyar kinan suka bayar na sadaki ma'ana in mutum musulma ta zo Madina akwai mijin ta kafiri Makka sai a tura mai sadaki dama sadakin ya ja ko shi ne wa atuhum ma anfaqu kinan wa atul kuffara ma anfaqu wala junaha alaikum babu laifi gare ku an tanke huhunna ku auri su matan muminai idan ataytumuhunna ujurahunna amma in kun ka ba su sadakin su ga ku ce a ta faɗi bagas tunda hijira na ta yoshi kenan eh sai Allah ce wala tumsiku bi isamil kawafir an gane ko imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun zammi al-basri yani sun karanta wala tumsiku ga ku riku kina an ce wala tumsiku saboda wani magana guda tana isa ta yi wani kuma sai an maimaita wala tumsiku an kai shadda kakku yi riko bi ismil kawafir isma nan kalma ta isma tana nufin alman'a gakku yi riko da igiyoyin aure na kafirai an gane ko yawwa ma'ana ku ba su sadakin su wannan aure tsakanin ka- ka- musulma da kafiri babu shi ko to was'alu ma anfaqtum kuma ku tambayi abinda kuka bayar kinan misali a farlanta wannan iftirab ne ba a san ko yana faruwa ba misali mace musulma wadda ta gudu daga madina ta kafirta ta koma makka kuma ku nemi su ba ku sadakin ku shine was'alu ma anfaqtum mun gane ko yawa imamu ibn kasir al-makki da imamu al-kisa'i al-kufi da imamu khalaf al-kufi sun karanta wasalu ma anfaqtum wasalu daga sa'ala yas'alu salli shi ko wancan wasalu ma anfaqtum daga sa'ala yas'alu is'al dama yana da fi'ili amri guda biyu mun taɓa bayanin wannan kutubu sarf tana kawo fi'ilai masu fi'ili amri guda biyu kaga sa'ala yas'alu is'al was'al man arsalna min qablika min rusulina ko shi kuma sal salbani isra'ila kam atinahum min ayatin bayyina sai Allah ce mi zalikum hukmullahi yahkumu bainakum wannan hukunci ne na Allah da yake yi tsakankanin ku wallahu alimun hakim Allah alimun masanina hakimun kuma Allah gwanina na akwai almunasaba alramma me yasa aya ta kare da waɗannan sunan da alimun da hakimun ba a zaɓi wasu sunaye ba a ce wallahu ghafurur rahim an gane ko ilmul munasaba مناسبة أسماء الله تعالى وصفاته العلى بسياق الآيات كنا السياق إما السياق السابق وإما السياق اللاحق وإما السياق السابق واللاحق an gane ko alimun Allah masani na ya san duk abin da yake faruwa an gane ko tsakankanin ku da kafirai hakimun kuma gwanina ya san cikin hikima ne ya hukunta wannan hukuncin sani ko mun fahimta ba yawwa wallahu ta'ala a'lam surar da za mu shiga cikinta ita ce suratu stof an gane ko to za mu tashi eh, wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a aya ta bakwai kenan inda Allah ya ce wa man azlamu wane ne mafi zalunci na as-su'al bi ma'anan ko al-istifham bi ma'anan nafi ai la ahada azlam babu wanda an mafi zalunci min maniftara ala Allah al-kadhib daga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah ala Allah ba a cewa sama Allah la yajuzu al-isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan wa huwa yud'a ila al-islam kuma ana kiran shi zuwa ga musulunci ma'ana ana danganta shi zuwa ga musulunci ko yawwa wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah ba zai shirye da mutane da suke azzalumai ba ko ka ce aljinsiya ce kenan sai da to Allah bai shirye da mutane azzalumai jinsin su amma amun ne makhsus don waɗansu azzalumai sun shiryu ko kuma nan al'adiya ce waɗanda Allah san ba za su yi imani ba ba za su abin nan ba zai shirye da su ba in kuma zalunci ne wancan na wanda bai kai kafirci ba shi ma dai na sabo Allah ba zai shirye da su ba aljinsiya sai da to makhsus ne wasu za su shiryu don Allah na shiryar da su in kuma ka ɗauke ta al'ahdiya ce to kina Allah ya san waɗanda har su mutu ba za su tuba ba su ne ake nufi mun gane ko to sai Allah subhanahu wata'ala ce yuriduna suna so su kafirai tunda suna kirkira ƙarya su jingina ta zuwa ga Allah li yutfi'u nurallahi bi afwahihim dan saboda an gane ko a kai ya kamata mu koma aya ta gabanta inda Allah ce wa iz qala Isa ibn Maryam ko lokacin da Isa dan Maryam uzkur kina lokacin da ka ambata mutane lokacin da Isa dan Maryam ce ya bani Isra'ila ya ku ya ku bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum ni manzo ne na Allah zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura mai gaskata abin da yake gabanin shi na at-taura wa mubashiran bi rasulin kuma ina muku bushara da manzo wanda zai zo bayana bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad manzo wanda zai zo bayana ana kiran shi wato Ahmad da wannan ne waɗansu sun ka ce a ai kina a kone annabi ba manzo sallam suna ne Ahmad ba Muhammad ba an gane ko wannan aka ce ma ƴan Ahmadiyya kenan wannan magana ba gaskiya bace manzo Allah sallam shine Muhammad shine Ahmad duk wanda ya yarda akwai annabi ba manzo Allah sallam wannan mutumin ba musulmi bane an gane ko Imam Nafi da kuma Abu Ja'far da Ibn Kathir da Abu Amr da Shu'ba sun karanta da da Yaqub sun karanta min ba'di yasmuhu Ahmad sauran sun karanta min ba'di ismuhu Ahmad zai zo bada shi ne Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati lokacin da ya zo musu da hujjoji bayyananni qalu hadha sihrun mubin sun kace wannan sihiri ne bayyananne Imam Hamza da Kisa'i da Khalaf sun karanta qalu hadha sahirun mubin sun kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mai sihiri ne bayyananne to dama ai sihiri bayyan kashi akwai mai yin shi an gane ko yawwa to anan abin da ya kamata mu gane Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ahmad so guda zo cikin Alqur'ani Muhammad kuma wuri hudu ya zo a cikin Alqur'ani suratul suratu Ali Imran da suratu Ahzab da suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko suratul Qital sai suratul Fath shine ma kana Muhammadun an gane ko a'a wa ma Muhammadun ma kana Muhammadun ala Muhammadin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan وما محمد تكن سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين على محمد والذين آمنوا وعملوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد شيكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكن سورة الفتح والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم mun gane ko to wa man azlamu wane ne amma fi zalunci ai la ahada azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhib ga wanda ya kirkiri ƙarya jingina ta zuwa ga Allah wa huwa yud'a ila al-islam ana danganta shi zuwa ga musulunci kaga waɗanda suke kafirai zalla ba su ba musulmai da da'awa matsala su yi da'awa tarnaki irin waɗanda su sun shigo sun ce su musulmai ne amma kuma aqidun su na kafirci ne ka karanta al-mawsu'a al-muyassara fil adyan wal ahzab wal firq al-mu'asira da sunan musulunci suke to kaga sai su zo su gina masallatai amma kuma ba musulunci yake gaban su ba waɗanda su sun kafe hatsari Allah kai mun tsari ga dukkan makiya to sai Allah ce wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin Allah bai shirda mutane azzalumai ba mun faɗa la yahdi ko al ta zamanto jinsiya ko ta zamanto mi ahdiya in jinsiya ce to na annabin Allah ba zai shiryar da su ba sai ai takhsisin shi da waɗansu da sun ka shirya amun ne makhsus in kuma ahadiyya ce to waɗanda Allah ya san ba za su musulunta ba ko ko waɗanda ba za su barin sabo ba in mun ce zarumci ba na kafirci ba sai Allah ce yuriduna suna son an yutfi'u nurallahi bi afwahim su bici an gane ko ko ce su kashe haske ko su ɓoye haske amma dai malaman zuri bicewa suke yi suna son su bice hasken Allah an gane ko bi afwahim da bakunansu su yi ta ƙarya gashi nan yanzu turawa gidajen rediyo da gidajen TV da intanet suna ta ƙaryace ƙaryace bi afwahihim da bakunansu wannan ba yana nuna bakunansu dai su kai ba a'a da komai ba duk damar da Allah ba su iko na ilimin su na boko makaman da suke yi da duk abin da suke yi dan yana zancen wadai ne daga cikin hanyoyin da suke bi an gane ko sai Allah ce mi wallahu mutimmu nurihi Allah kuma zai cika hasken sa an gane ko yawwa to idan muka duba akwai wallahu mutimmun nurahu ina fata an fahimce ni wato guda biyu ne imamu hafs rawi na asim al-kufi da ibnu kathir al-makki da hamza kisa'i da khalaf waɗanda su kufiyuna ne kuma ruwata ne ƙurra ne sun karanta wallahu mutimmu nurihi Allah ya cika hasken shi domin an kai an kai ma ismul fa'il idafa magana ta rage ta ƙari su ko sauran sun karanta mutimmun nurahu Allah zai cika haskensa saboda ana nan ana yi da har yanzu amma a wajen Allah an yi an ƙari mutimmun nuri ya cika haskensa amma mutimmun nurahu zai cika haskensa kenan yanzu gwagwarmayar da ake na ana yi Allah na ta ƙara cika hasken nasa Allah ce mi walau karihal kafiru da koda kafirai sun kyamaci haka huwa allazi arsala rasulahu allazina tufidu al-hasr saboda ko ba da ita ba jumla tana tafiya ana cewa huwa arsala rasulahu sai aka ce huwa alladhi Allah shi kadai ne wanda arsala rasulahu ya turo manzansa bil huda da shari'a wa dinil haqq da addini na gaskiya shine musulunci li yuzhirahu ala ad-din kullihi dan saboda mi ya rinjayar da shi akan dukkan addini nan ala addini ana nufin jinsi dan shi sace kullihi jinsin dukkan addini na ƙarya walau karihal mushrikun ko da mushrikai sun kyamaci haka muna gane wannan dake ko to anan akwai abubuwa guda biyu da kamata mu gane kafiruna da kuma mushrikuna suna shige ma dalibin ilimi an gane ko to in ka dauki ka'ida ta huruf tartib hurufil hija walau kare hal kafiruna shine mi na farko walau kare hal mushrikuna shine na biyu to sai ka ce kam kam kaga kafin kenan mimun kullum in ka zo kawai ka rike ga kam kafin mimun kafin mimun shikenan magana ta kaji mun gane ko sannan waɗanda ayoyin akwai tamkasu a cikin suratu at-tauba can yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahin da anni nan kuma nan yuriduna li yutfi'u da lamun ni an gane ko sannan can yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu nan ko wallahu mutimmu nurihi ko mutimmu nurahu akan sabanin qira'at walau kariha al-kafirun shi kuma wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun dudaini sai dai can ya ayyuhalladhina amanu inna kaseeran minal ahbar nan kuma ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum 'ala tijarati mun gane ko to ya ayyuhal ladina amanu ya kudu kuka imani hal adullukum shin kuna son in nuna muku ala tijaratin akan wani kasuwanci ya kira shi ne kira lil ta'zim tunjikum min adabin alim tunda kasuwanci tijara a larabci mace ne da Hausa kuma namiji ne wanda zai nuna mu tunjikum wanda zai tseratar da ku Imam Ibn Amir ad-Dimashqi ya karanta abin nan tunajjikum an gane ko yawwa wanda zai tseratar da ku min azabin alim to tunjikum daga an jayun ji in ja'an shi ko tunajjikum daga najjayu najjitan jiyatan an gane ko eh ko mu ce tseratarwa saboda imanin mutane da sun kai kasuwanci da Allah tseratarwa sai ta bambanta tunjikum ya zamanto masu abin na kasar na tsakiya tunajjikum kuma ya zamanto waɗanda suke masu babban kasuwanci ko ka ce duk ma'anar su daya tun ji kun min azabin alim wanda zai tsirtar da ku daga azaba mai radadi to ga kasuwancin dama kasuwanci malam isbahu ka bayar a baka ne ko to ga abin da za ku ba Allah to minuna billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzonsa wa tujahiduna fi sabilihi kuma ku yi jihadi dan daukar da kalmar Allah bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da kawunan ku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine alkhairi gare ku ba mafi alkhairi gare ku ba dan ba in ku kasuwancin da Allah ba ai in baka yi imani ba ai babu alkhairi shin kafirci ko kuma a kaddarta a taslimul jadali in ba ku bayar ba to shi da amfani to in kun yi ga ya fi amfani shi kuma hankali ya fi zaɓen mi abin da yake mafi amfani amma dai a zahiri kawai shine alkhairi gare ku in kuntum ta'lamu da in kuna da sani yaghfir lakum dhunubakum to gashi ku na Allah yaghfir lakum kaka ce yaghfiru an gane ko an gane ko to kenan in tu'minu billahi wa rasulihi ko wato jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum yaghfir lakum dhunubakum yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku dhunubanku wa yudkhilkum kuma kaka ce wa yudkhilakum nan ba wa yudkhilakum bari shan wa yudkhilakum yana cikin suratu at-tahrim an gane ko asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atukum wa yudkhilakum saboda an canta gabata wa yudkhilkum kuma Allah ka lamu sukuni da kai mata ya shigar da ku jannatin aljanna tajri min tahtiha al-anhar wadda qurmus ke abin nan gudana karkashin ta mun ce sotu Muhammad ta bayani su ko masalul jannati allati wa'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa masakin tayyibatan kuma Allah ya sanya ku cikin masakina jam'i na maskan gidaje tayyibatan tsarkaka ku dadada fi jannati adni baka ta fi jannatin adni a a fi jannati adni cikin aljanna ta dawwama idafa ce an kai ذلك الفوز العظيم wannan shine rabo mai girma Allah ya sanya mu daga cikin su Allah ce to wa ukhra tuhibbunaha da kuma wato wata nasara ko wata bukata wanda kuke da wajen Allah tuhibbuna kuke son tanassurun min Allah to shine mi nasara daga wajen Allah akan makiya wa fathun qarib da kuma mi budi na kusa to duka in kun yi imani da Allah Allah zai ba ku in dai kun ka tsaya ma Allah kun kai imani imani da gaskiya kun ka taimaki addinin Allah da kawo ku rubuce ku to Allah zai ba ku nasara kan makiya to sai mutane sun yi imani amma da an ce jama'a a kawo kuɗi a yi ma addini aiki sai ga kowa ya ja da baya kaga kenan dole ne makiya su ci nasara akan mu ko ko a kawo kuɗin gashi an yarda da mutuwa an bashi ashe ya ga wata zaura ka samu riba sai ka kuɗin sadaki kaga matsalar da mai basuwa da wanda aka ba duk Allah dai kyauta sai Allah ce mi wa bashiril mu'minina kai mu'minai bushara ya ayyuhal ladhi mi za a yi musu bushara da shi bil janna wa bashiril ladina amanu bil salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar ya ayyuhal ladina amanu ya kullu kun kai imani kunu ansarallahi ku zamanto masu taimako na Allah ba ana nan taimaka ma Allah ba don Allah yana bukatar taimako ku taimaki addinin Allah ake nufi ba sai ku mun fahimta ba kunu ansarallahi ku zamanto masu taimaka ma Allah kiran ku su mutu ko masu taimaka ma addinin Allah kiran ku ansar dinillahi imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zammi al-madani yani da imamu ibnu kasir al-makki da imamu abu amr ibnu al-ala al-basri sun karanta kunu ansaran lillahi ku zamanto mataimaka lillahi na Allah ko don Allah shi ko kunu ansaran lillahi ku zamanto mataimaka Allah duk dai ana nufin a taimaka ma addinin Allah shi yasa ce ya ayyuhal ladina amru in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum an gane ko masu tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo karkashin wannan aya sai suke cewa ƙira'a ta abin nan kunu ansarallahi kenan ƙira'a ta jamhur an gane ko yawwa ba wanda sun karanta kunu ansarar lillahi ba an yi mata taujihi da siyaki don saboda mi don saboda idafa ta zo irinta an gane ko da kunu ansarallahi kama kala isa ibn maryama lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah ba su ce ansarun lillahi ba kenan ta samu tamkata cikin siyaki to kama kala isa ibn maryam kamar yadda isa dan maryam ya ce lil hawariyina ga hawariyina an ce mutane ne masu wanki da guga to dan suna wanki da guga inda suna da imani ai shikenan mutum ko mi dukin zai tara da mulkin da yake da shi inda bai da imani ai aikin banza fir'auna yana da mulki amma ya aikin banza qaru yana da kuɗi amma ya aikin banza kama kala isa murmuri balil hawari da man ansari ila Allah Allahumma amin lokacin da kamar da isa damar bace ma hawari da man ansari ila Allah wa zai taimake ni ila Allah zuwa ga Allah kenan zuwa ga aikin addinin Allah nan ila Allah ba wai aka ma hanya ce zuwa wajen Allah wurin babu garin da zuwa a ce garin da za a iske Allah kamar da an kace fa firru ila Allah ku rugo da gudu zuwa ga Allah ba wai akwai garin da akwai Allah ba a'a ku rugo zuwa ga addinin Allah ko aikin Allah an gane ko قال الحواريون سي حوالي suka ce nahnu ansarullah mu ne masu taimaka ma addinin Allah shi yasa wallahi in kaga in za a aikin Allah ana neman ka ko taimakon kudin ka ko taimakon ilimin ka wallahi ka gode ma Allah saboda ana maka zaton kai na Allah ne shi yasa an ka neme ka wani in za a aiki in ba da shi dan ba wallahi ba a nema ne shi yasa in an ka neme ka ga aikin Allah in ba ka da dama to ka nuna ba ka da dama in ba ka da abin bayarwa ka faɗi magana mai kyau gashi dan ya tunzura ka saboda bi saboda dama ana ma zaton kai na Allah ne akwai mutumin da yana da kuɗin amma ba a zuwa wajen shi don ba an san ba mutumin da aikin Allah ya sha mai kai bane akwai wanda suna da ilimin in ko wani irin ko certificate na suna da shi amma ba a neman su saboda an san aikin addinin bai dame su ba kenan kai adan ana kyautu dama zato da an ka zo wajen ka kenan in baka da dama ka ce to ina da wani uzuri kaza kaza kaza kaza in kuma abin ba su ne an baka da ka ce ban da sai lokacin da Allah bani ko ku ga abin da Allah hore ni amma ka bar faɗa ka ce kun rama mutane ku kullum sai ku zo wajen mutane ku ce a kawo kuɗi in mai kuɗi na kuma ce mutane sun rama mutane kullum ba su neman ka sai in sun shiga cikin matsala a'a dama in kana da damar yi kai in ba ka ce wallahi ina da wani uzuri shikenan ba sai ka mutane ba kan magana ba don wallahi don ana kyauta maza tona an ka zo wajen ka kakka yarda tun ana kyauta maza to sai an kai inda an tashi ake Allah ba a riba neman ka don ba a sa tsammanin ma kana yi ba Allah kai mu da tsari eh kuma da kaga an neme ka aikin Allah to rabo ni Allah na ga sun kada alheri ubangiji ne yake son kada alkhairi Allah ce to fa amana ta'ifatu min bani isra'ila sai wata jama'a daga bani isra'ila ta yi imani wa kafara ta'ifa sai kuma mi wata ta kafirci to alaramma an ce wata jama'a ta imani wata jama'a ta kafirci ya za mu yi tafsirin wannan wannan wurin a alqur'anance an gari ko ba zai ko fahimta ba alaramma wanga wuri sai shige maka a alqur'anance an gane ko? eh? wani ba? laisu sawa'an laisu sawa'an an ce ba ɗaya bari ai da ba ga aishi ta waka tawaɗi laisu sawa'an tun da ta ce sun yi imani sun kahirci da mumini da kahiri ko ba ɗaya bari an gane ko? al-muhimmu a gurguje falamma a hasta isa min humul kufra qala man ansari ila Allah wannan aya ta nuna sai da annabi isa ya gane waɗancan mutanen ba su ne imani an gane ko sannan da ya ce man ansari ilallah an gari ko don ya ga waɗancan waɗanda ake taimawa azin sun kiya kidan sai ka dibi waɗanda akwai alamun yalla za su karɓa ko ba dole bane su karɓa ko mutum guda karɓa shi kenan in ba babu da karɓa ma ka gode ma Allah don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad akwai annabin da zai zo ba wanda ya karɓa mai in ma shi da mata da diyar musu karɓa mishi sannan annabi nuhu shekara 950 ya shi na wa'azi ko dan qur'ani ya da wannan wal qad arsalna nuhan ila qaumihi fa labisa fihim alfa sanata illa 50 ama ko amma duk da haka Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil to kai shekara nawa kai kana da awa ka tukar mutane wani nasarar da zo ka ce mutane sun ki karba wani da ce ma da dole sai an karbi maganar ka ai ba dole bane mun ga da ko amma kai fata a karba din yana da kyau amma ba dole bane mun ga da ko to abu na biyu alaramma yanzu in zamu a alqur'anin ce ban da wagga aya kuma shi yasa ashe can Allah ya bada labarin falan ma hasa Isa min mulku kufra qala man awsari ila Allah in ji shinkiki don saboda a bamu ga mu misali ne da yadda ake karba mu annaba shi sace ya ayyuhal ladina amanu kunu ansar Allah kama qala Isa ibn Maryam can wato da aka wuce abin eh fahtarfa al-ahzab da ma amanat wa ta'ifat ay ikhtalafa al-ahzab dibo alaramma da an kace wasu sun yi imani wasu sun kafirce wahiyawa wanda sun kafirce to sai ka kawo annisba bainahuma tunda ta'ifa da ta'ifa ne an gane ko sai Allah subhanahu wataala ce ni minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun sai Allah ce ni fa ayyadna alladhina amanu sai mun ka taimake wadanda sun kai imani ala aduwihim akan bakiyan su kaga nan bai ce fa ayyadna atba'a isa ba sai ce alladhina amanu dan ka gane dalilin da yasa Allah taimake su menene imani su ala aduwihim bai ce alal kafirin ba kuma kuma bai ce alal ladina kafaru ba dan a nuna maka wato kafiri makimi ne makin mumini ne dan a samu gama ana al'udul qur'an dan yace in yace fa ayyadal ladina amanu ala alladina kafaru adawa ba ta hitowa karara amma da yace fa ayyadal ladina amanu ala aduwwihim kaga adawa ta zo shi yasa sha'ir yace kullul adawati qattur jaizalatuha illa al adawata man adaka fi din duk adawa ana sa tsammanin ta gushi yana yiwa ba tabbata bane amma duk wanda yake kiyar kai saboda addini wallahi in ba addinin ne ya shiga ba shikenan shi yasa Allah ce walan tarda anka al-yahud wal nasara hatta tattabi millatahu in ka sai kan ba kafiri amana kare ka ta kari gashi nan duk shugabannin da suka ba su amana karshe su suka zan sanadiya ai musu bori ko ai musu juyin mulki kahiran Allah dan haka ka tsaya ka da Allah kawai ya hi maka in kana da kuɗi ka ba su su baka kaya dama bayan duniya na so daga su yi bincike ka sayo eh Allah ce fa asbahu zahirin ko sun ka kasance masu rinjayi Allah ya sanya mu daga cikin su aka manzo Allah sallallahu ya faɗa cikin al'umma salatu dalu ta'ifatun min ummati ko zahiri za a samu waɗanda cikin al'umma salatu mutu zahiri Allah ya tsaya mu daga cikin su to suratu as-saff ta kare cikin suratul jumu'a babu ayat da za a tawjihul qira'ata a cikin ta sai suratul munafiqun an gane ko ita ko Allah subhanahu wata'ala ya ce munafiqai wa idza ra'aytahum ko nan ne akwai tawjihul qira'at in ka gansu to ajibu ka aji samu hum jikinsu zai burge ka eh katan kaddara na an ci an koshi bello ya ce sun yi bilbilbil jiki ne ya bilbilbil ka annahum wa idza wa in yaqulu tasma li qawlihim in sun ka fada kana sauraron maganar su ma'ana sun kware wajen iya magana shi yasa ka kya mutumin da adda zakin baki mata wanda ke yaudar su galibi mai zakin baki galibin mai gaskiya da wuya mace ta yarda da shi musamman in tana budurwa saboda ba ta da hankali sai katon kaddara sai ka iske mai kuɗi yana son mace ko wani mutum mai daraja amma saboda tana budurwa ba ta so ne ta yi son gaye wanda bai da kudura katon kasa kasan katon kasa malamin su wanda bai da ko keke a kasa na haka ta ya amma ya iya karya sai ya aure ta shikenan sai ta zo ta iske na mariya baci yanzu kuma in ya sako ta tana son waɗancan masu daraja su dauke ta kuma abin bayyuwa Allah kai mu da tsari dama shauki ya faɗi wannan yace khada'uha bi qawlihim hasna'u an gane ko wal ghawani yace yaghurruhun sana'u amma tara annaha tanasat ismi lamma kafarat fi gharamiha al asma'u yace khada'uha sun yabre ta bi qaulihim hasna'u sun ce mata mai kyau dama ita mace da ka ce mata tana da kyau to ka kare da ita yace wal ghawani jam'i na al ghaniyatu al mar'atu allati istaghnat bi jamaliha an zina wanda ta wadata ko bata kawo ba an san mai kyau ce tana dauka hankali an gane ko irin ta sai imrul qais ce tasallat amayatur rijali an siba ta tasallat ta wato ta bayyana kenan ta wa kamar a ce an jayi ne ake cewa labule an jaye shi an kware ko ta kware wautan maza ta sallat amayatul rijali amayatu daga amaya ne kenan ana yin makamta amma malaman zuwa suna cewa wauta ta sallat amayatul rijali an ba ta bayyana wautan maza tun tana ai karama tun da an gare ta an san ga alamun nan sai ka ji an ce kame za a yi wani ce a ai da ni da baban ta duk zumuna wani ya ce da shi da uwar ta duk zumuna son da ya kai akai ga abin nan to da haka mai zakin baki yace amma tara annaha tanasati ismi eh wal qawani yaghunduhun sana'u yace su ko yan mata abin da yake yaudar su shine yabo yace ni shi yasa kai hattara da masu yabonka in ka san ƙarya da su kai wallahi mujabala tana halaka ka kai hattara mai gaya maka gaskiya ka rinka tsaya kana saurare in abu na wanda kai kuskure ka dauka ka gyara in kuma dama yana yi ne don hasara shikenan sai ka watsar abin da ya faɗi mun gane ko sai yace amma tara anna hata nasu tismi baka ga ma har ta bance da suna ba suna na ba lamma kasurat fi gharami hal asma'u saboda cikin soyayya ta gharami ha sunayen masoyanta sun yawa cikin son ta kamar sunaye sunayen masoyanta sun yawa musamman zamanin salula ka iske mace da salula sunan namiji ya hita wani wai kuma duk son tana so kai ka san mace in tana da kyawu shikenan ta zan kasuwa shi yasa in iyayenta ba su yi hatara ba karshe sai ta halaka sai ku haɗiye ku ɗanku don ku yi kasuwanci da 'ya'yanku ku ba da su wurin da ko kun mutu kun san ba ku bar su wurin da za su yi nadama ba na'am haka za in ji wani mutum ga cewa na'am haka ba wai eh haka nan shi na ce na'am haka ba mu dai mun gaya muku babu ruwan mu in kun ɗauka kanku in ku ɗauka ba kanku to Allah ce ni ka annahum khushubun musannada an gane ko yawwa qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da Imam al-Kisa'i al-Kufi da Imam Qumbul wanda rawi ne da Ibn Kathir an gane sun karanta ka annahum khushbun musannada to da khushubun da khushbun dama an yi sukuni ne saboda mi saboda takhfifi ka ce khushubun itace ne an gane ko musannada wanda an ka jingini to ya an jingina ice shi da wani amfani sai wani amfani an gane ko ga su kana ganin su kamar mutane amma ina banza ce Allah ce yahsabuna kullu sayhatin alaihim suna sawa tsammanin kowace tsawa nan suna ana nufin da tsawa shine ayoyin Qur'ani masu bayyana dabi'o'in su shi sa Allah ce yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim ina ba ta amince ni yahsabuna suna sawa tsammanin Imam Ibn Amir الدمشقي ده إمام أبو جعفر المدني ده إمام عاصم الكوفي ده إمام حمزة الكوفي سن كرنتا يحسبون سنة سوى tsammani to da yahsabuna da yahsibuna duk ma'anar su daya suna sa tsammanin duk tsawar da an kai akan su ba wai tsawa ta sama ba mm duk ayat da ta sauka wadda take tona asirin su take yin tsawa zuwa gare su Allah ce to humul adu su ne makiya na gaskiya an gane ko bai ce humul a'da'u ba domin fa'ulun sun ka ce yana iya zuwa lil mufrad wal musanna wal jam'i in an ga dama a ruga an gane ko to humul adu ai humul a'da'u kaga sai ce humul adu hum mubtada ne al adu khabar ne kuma mubtada ma'rifa khabar ma'rifa ya rammi hasr kenan kenan babu maki irin su hasr ne idafi don kafirai makiya ne amma wato irin kiyayya ta munafikai babu irin ta tunda ita kiyayya ce a boye ta kafirai kuma a bayyane Allah ce fahdarhum annabi ka ji tsoron su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya an ce annabi ji tsoron mutum ballantana kai qatalahumullah wasu malamai sun kace an kashe su a'a qatalahumullah Allah ya tsine musu ne babban albarka da mal'uni na aina masu kifu ukhidu wa qutilu taqtila Allah ce anna yufakuna ta kakari ake juyar da su shedan ne ya ja su Allah ce to wa idza qila lahum idan an kace da su ta'alau ku zo yastaghfir lakum rasulullahi nan sukuni zaka yi tunda an ce idza qila lahum ta'alau ta'alau fi ili amrina ko an gane ko to yastaghfir sai zaman to jawabul amri kai mai sukuni ku zo yastaghfir lakum rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ne muku gafara lawwur usahum sai su juyar da kawunan su an gane ko imamu nafi almadani da imamu rauh wanda rawi ne na yaqub sun karanta lawau da galawa yalwi ne ko yawwa wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabu al kitab lawau sai nuna cewa sun juyar da fuska shi ku qira'a ta jamhur lawau an gane ko to an ce lawau ko kace suna farko su juya kadan na gaba su juya kwarai ko ko lawau saboda an hankalta ma abin nan mutum guda in ya aikata shi ko wato lawau an hankalta ba yawan adadin munafikan sai an kawo ta shididi ba sai ko mun fahimta ba almuhimmu lawau usahum za su juyar da kawunan su wa ra'aitahum zaka gansu yasudduna suna kakkangewa ba su zuwa ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa in ya zamanto lazimi na in kuma zamanto muta'addina kenan sadda yasuddu saddan wancan sadda yasuddu sududan ne sadda yasuddu saddan kenan wa ra'aitahum yasudduna nasa an gane ko amma na dauke shi lazimi ya fitowa sai ka gansu suna kiyawa duk lokacin da an kace za aikin addini suna kiyawa wa hum mustakbirun kuma su masu girman kai ne sai ka jumla ismiya kuma ismiya mai suna biyu dan ismiya yana zaman towa khabar kin tafi idina amma na a'a suna ismi khabar kuma ni ismi ba a ce wa ra'aitahu abin nan wa hum yastakbiruna ba sai ce a'a wa hum mustakbiruna ya zama to musu dabi'a girman kai Allah kai mu da tsari mun gane ko to idan muka duba cikin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo karkashin wannan aya da suke tawjihi wannan aya ta suratul munafiqun sai suke cewa da inda Allah subhanahu wata'ala ce abin nan qira'atu takhfif lawaw ru'usahum qira'a tana fi da ruh sun kace tana da abin da ke mata shaida shine mi shine da Allah subhanahu wataala ya ce min alladhina hadu yuharrifuna alkalima an mawadihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim kaga layyan masdar ne na lawayan bi an gadi ko asalin shi lauyan ne sai an ka maida wawun ta koma ya'un kuma mun samu inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi ko ba haka bane yawwa yalwuna alsinatahum bil kitabi kaga dai ashe girman kai suke yi an gane ko to wannan sai ka dauki mawdu al mawdu al qur'ani munafikai a cikin al qur'ani ta'rifun nifaq an gane ko kai ta'rifin nifaq lughatan wastilahan ahwalul munafiqina sifatuhum af'aluhum makaiduhum an gane ko ya ne kuma ake samun al hulul kaga mawdu'i ya kare an gane ko ba sani ko mutum da asbabun nifaq me yake kawo munafinci a cikin al'umma kun gane ko eh al asbabul hissiyyah wal ma'nawiyyah da amanta to daga nan kuma can cikin suratul nisa'i sai Allah ya ce walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru Allah wastaghfara lahum ar-rasul ko lawajidu Allah tawwaban rahima an gane ko to ka gani nan Allah ya bude musu kofar gafara yace walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru Allah sun ka nemi gafara Allah wastaghfara lahum ar-rasul kenan wastaghfara lahum ar-rasulullah manzo ne musu gafara Allah dan manzo ba shi zai gafarta musu ba to anan kuma sai Allah faɗi wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawu usum ga halin su in ma an ce su zo din ba wai ma nan Allah ya ce musu dare sun zo in ba an ce musu din su zo din to ga abin da zai faruwa lawu usahu shi yasa wani in ka ji an ce ai mai addu'a sai ka ji no no no no no wannan wannan fa bi zo da sa'a shi bai da bukatar addu'a ana nan ana nan sai musiba ta baka mai sai ka gane tabzaha da farin riga sai ka ce mallan wa al'amarin nan sai an sa addu'a kai da kace na fa bai zo da zan vocation to dubara ka ta hishe ka shi yasa da yawan masu jijiji da kai suna ganin su sun isa saboda sun waye ko sun yi buku ko suna da kuɗi ko yan siyasa na in suna da mulki sai bala'i ya haɗa musu nan ganin sun ce a dawo Allah Allah kai mu da tsari to mi ga sifofin suna Allah na faɗi da gowar kusahum wa ra'aytuhum yasuddunahum mustakbirun me kake zance ashe hatan alaikum fa idza ja'a al-khawf ra'aytuhum yanzuruna ilayka taduru ayunuhum kalladhi ush'a min al-maut fa idza dhahaba al-khawf salaqukum bi alsinatin hidadin ashe hatan ala al-khayr ولو يشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ومنهم من يلمزك في الصدقات gashirin su mun suna da yawa cikin Qur'ani kun ga abuna wanda ai zahiri shi ce Sarkin su ya ma yana mummune yawa.
A kware ku, ni ba ai daɗin magana gare su. Ga su nan yawa gare su an kace maka. Tadabburi na, kasan ba a son ɗalibin ilimi bai amfani da ƙa'idodin ilimi, kullum sai ya zama toke nan sai an ɗauka an bashi. Aya ta ƙarshe da zamu ɗauka kuma ce ayoyi da ƙarshe aya ta goma da ta sha ɗaya inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuɗin kun kai imani la tulhikum amwalukum kada iyalanku su shagaltar da ku tulhikum daga alhahu yulhihi ne shi ko asalin shi daga kafin asa alhamdu lahayar huri kada dukiyarku wala auladukum ko ƴaƴanku kiran su shagaltar da ku an zikrillahi daga ambaton Allah ba a ce ga akula da su ba amma ka abin shagaltar shi yasa ce ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum na ana yin makiyan ku ne in sun shagaltar da ku mun shagaltar da ku ba sai a ba kowa nashi haƙi to man yaf'al zalika Allah ce duk wanda ya aikata wannan an gane ko fa'ula'ika humul khasirun annas su suka yi hasara wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abinda muka arzikta ku min qabli an ya'ti ahadakumul maut kafin mutuwa ta zo ma dan ɗaya daga cikin ku fa yaqulu sai ce rabbi ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qarib Allah dai dai ka jinkirta min zuwa dan lokaci kadan fa asaddaqa Allah in yi sadaka wa akum min as-salihin ko in kasance daga cikin waɗanda suke mutane na gari mun gane ko to idan muka duba imam abu amr ibn al-ala albasri an gane ko ya karanta wa akuna min as-salihin an gane ko wa akuna min as-salihin kaga shikenan fa as-saddaqa kaga ne an yi masa fi'ilin fatha kenan fa an as-saddaqa jawabu tamanni ko wa akuna min as-salihin in kasance daga cikin mutane wato nagari an gane ko yawwa ba sai ko mun fahimta ba to su ko sauran sun karanta wa akun min as-salihin sun yi fi'ilin jazma to kaga za a yi da wannan to idan ka diba cikin littafin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr a safha ta 167 suke cewa ita wannan qira'a ta wa akun min as-salihin an gane ko an shafe wawun ne saboda iltika ustaki ne kuma kadan bane nunun tana da sukuni wawun tana da sukuni sun ka ce to kenan wannan malamai suka ce to an kai an ka ce wa akun min as-salih bayan an ce fa as-saddaqa an gane ko yawwa to waɗansu daga cikin malaman lugha sun ka sai cewa eh atfan ala mahalli fa as-saddaqa kenan atafina akan mahalli na as-saddaqa ba akan lafazin shi ba in an ce an yi atafi akan lafazin abu ma'ana ba akan wasalin zahirin shi ba kenan abin da yake iya dauka a tsari na ilimin nahau yadda muka magana malakum min ilahin ghairuhu ko ghairihi muka ce da sun karanta ghairuhu sun hankalta ba asalin shi malakum ilahun ghairuhu ne kahin min ta shiga kina atfun ne wato an hankalta mishi abin nan ala mahallihi shi ko wancan kuma malakum min ilahin ghairihi ala lafzi an hankalta mai yanzu lafazin shi ya dauki wato kasra da saboda min ta gabata ala ayyati hal na ala mahalli fa as-saddaqa al-mansub kenan fa كأنه قيل إن أخرتني أصدق وأكون من الصالحين شي كده إن أخرتني إن الله كازين كتامي أصدق زي مين zan sarka wa aku min sarka koko a a jawabu ne na fi'ili wanda anka shahi kenan in akhartani akun min as-salihin babu ne matsala ba sani ko fahimta ba yawa tunda shi ba as-saddaqa ya riga ya dauki fata shi wadansu daga cikin malamai kamar irin su shi ba wai da ya yi daga khalidu malaminsa yake cewa juzima ala tawakkumi wai an yi mishi jarma akan tawakkumu shart wato ana zaton sharadi tawakkum kiran alladhi yadullu alaihi tamanni wanda tamanni yake nuna shi an gane ko izla mahalla huna sun kace babu wani mahalli tunda jawabu tamanni ne yake dauka nasu ba yake dauka ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين كنا كوي توهمنا أنك توهم الشرط نا كوي شرط إنا أنك توهمي ليس بظاهر an gane ko to su kenan ba su yarda wancan magana da sun ka kawo ba sun ka ce to kenan wa taqdirul kalami akhirni Allah ka jinkirta min fa in akhart fa in tuakhirni in Allah ka jinkirta mini as-saddaq zan yi sadaka kenan asalin as-saddaq atasaddaq ne wa akun min as-salihin an gane ko yawwa sun kace falan ma kana al-fi'lul mansub fi mawdi'i fi'lin majzum wai shi wanda fi'ili tun da ya zama to cikin wurin fi'ili ne wanda adda jazba ka annahu jazaa'u shar'i sai an ka dauke shi kamar jazaa'u shar'i humila alayhi to kaga cewa Allah hatta da wanga istilahi na nahu atfun ala tawhumi ai ba a cewa Allah shi da tawhumi Allah ya karin shi tawhumi kun gane ko gara dai a ce wato jawabi ne na fi'il shar'i mahzuf mun gane ko yawa duk da suke su kansu da sun kace ala tawhum kamar nan suna magana ne akan mutane ba suna magana akan Allah ba don sun ba su ce ma Allah yana tawhid mu yi musu adalci Allahumma amin sun kace ka qaulihi man yudlilillahu fala hadiya la ko qira'a wa yadharhum fi tughyanihim ya'mahuna tunda akwai wa nadharuhum kuma akwai wa yadharuhum kuma akwai wa yadharhum to sai sun kace kenan qira'a wa yadharhum juzima ala atfun ala mawdi'i fala hadiya la kenan ita qira'a wa yazarhum an yi asafi ne shi fi'ilin an yi masa jazma li annahu wato akan mawdi'in fala hadiya hu tunda fala hadiya lahu ita ce jumla mi jumla jawabu sharti fala hadiya la to wa yazarhum sai an kai asafin shi saboda dama jawabu shartin yake dauka jazma yake dauka to amma wannan ai babu matsala tunda abin an san hakikanin haka yake amma ta hukumi ya za a iya danganta abin zuwa ga Allah na fata an fahimce ni yawwa wallahu ta'ala alam Allah ce to mi ولن يؤخر الله واكن من الصالحين ولن يؤخر القديمة لمسات بيانية أنا أستاذ الدكتور فاضل سام الرائي كرشن أن أيوين يأي استنباط ودرس أوجه بلاغة باب لوك سند مكاوس ولن يؤخر الله نفسا إلى إذا جاء أجلها ألا بدي تأجين كتاب وتريبا إذا لوك سنت يزو نفسا نكرة في سياق النفي تفيد العموم والله خبير بما تعملون أو الله خبير ما يبادل أبادي بما تعملون كو ga abin da kuke aikatawa imamu shu'ba wanda rawi ne na asim al-kufi ya karanta wallahu basirun bima ya'maluna Allah mai gani game da abin da suke aikatawa masu tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka zo karkashin wato wannan aya ta wallahu khabirun bima ta'malun ko bima ya'malun sai suka ce kenan idan aka duba qira'a ta ghaib ta imamu shu'ba kenan shine da yace ya'malun iz jaa qablaha an hankalta musu yakin da ya zo gaban ta kenan asiyaqu sabiq kenan bil ghaibi shi da yace walan yu'akhir Allah nafsan wan nafsu bi ma'anal jama'a Allah ba zai kirta ba wata rai ba bai ce- bai ce ba walan yu'akhir Allah lakum ba sai ce nafsan wan nafsu kenan ya zama to uslubi nabi uslubul ghaibi wallahu khabirun bima ta'maluna ko ya'maluna an gane ko to kai hatta ranan cikin suratul eh, taghabun akwai aya wanda yake eh, aya ta aya ta takwas inda yace fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna sace mi wallahu bima ta'maluna khabir nan bima ta'maluna na nan ko wallahu khabirun bima ta'maluna don suna zahin shigan mu mutun cikin juna an gane ko yawwa can ma idan muka duba eh, a cikin suratu eh, abin nan eh, cikin suratul eh, abin nan suratul mujadala ko mujadila a aya ta 13 آه، inda yace ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasul آه، ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat an gane ko dama na farko sadaqa ne ya ayyuhal ladina amanu idza najaytum ar-rasul faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa nabi kuma ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat sai ayi hatara al-rumul wa sada al-qur'an sai ce mi yace fa idza lam taf'alu wa taba Allahu alaykum fa aqimu salata wa atu zakata wa atiu Allah wa rasula sai mi wallahu khabirun bima ta'malun kenan khabirun bima ta'maluna cikin mujadala khabirun bima ta'maluna cikin suratul munafiqun kuma jere suke sannan kuma taghabun wallahu bima ta'maluna khabir ana ramma wasali ko mun fahimta ba to aya ta gaba da zamu dauka ita ce wato aya eh, ta eh, tara cikin suratu eh, abin nan cikin suratul taghabun wanda kuma dole sai mun hada ta da ta takwas inda Allah ce fa aminu billahi ku yi imani da Allah ko fa aminu billahi ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzonsa wan nuril ladhi anzalna da hasken da muka sauka shine alqur'ani kenan wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai bada labari ne game da abin da kun ka aikata to nan wallahu bi- mai kuka ce khabirun bima ta'malun ya hankalta mami nan sai ce wallahu khabirun bima ta- eh, bima ta'maluna khabir mun gane ko na farko saboda ya hankalta masu yakin ayoyin ayar da ta gabace ta wa zalika ala allahi yasir kaga da wallahu bima ta'maluna khabir kaga ya hankalta masu yakin sabiq an gane ko abu na biyu saboda yufidul hasr wallahu allah bima ta'maluna shi kadai ne game da abin da kun ka aikata khabirun amma sani ko mai bada labari ba sani ko mun fahimta ba yawwa sai Allah ce min yawma yajma'ukum li yawmil jam'i ranar da Allah zai taro ku li yawmil jam'i don ranar taruwa ita ce kiyama qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum ko ba ka bane wannan ita ce qira'a ta jamhur imamu yaqub al-hadrami al-basri ya karanta yawma najma'ukum ranar da za mu taro ku kiran bi uslubi mi باسلوب الخطاب شيكو يوم يجمعكم باسلوب الغيبه ان كديبا cikin توجيه القراءات العشر بالقران nan ma da sun ka zo karkashin wannan aya sai suke cewa eh, qira'a ta abin nan ta jamhur yawma yajma'ukum an hankalta mata siyakin da ya gabata domin fiha damirun ya'udu ala Allah fa inna damir ya'udu ala Allah ala lafzi jalala al mutaqaddim dhikruhu fi qawlihi an gari ko al mutaqaddim dhikruhu fi qawlihi wallahu bima ta'maluna khabir kinan wallahu din nan yajma'ukum ay yajma'ukum Allah ko yajma'ukum huwa Allah zai tada ku yau liyawmil jam'i dan ranar haduwa ko kuma liyawmil jam'i na Allahu bi ma'ana fi yajma'ukum fi yawmil jam'i malamai duk sun yi bayani kan wannan to Allah ce zalika yawmut taghabun wannan ita ce ranar hasara malaman zuri sun ce ranar ciwowa za a cika ma'ana kenan za a kamar a ce zaka tafka asara mai yawa domin nan ne taghabun bambanci zai bayyana tsakanin masu imani da kuma wanda ba su da imani masu imani masu kansu mi abin zai bayyana bambanci tsakanin su wani ya wani amma sai an zo can wa wa man yu'min billahi ko duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan ya aikata aiki nagari ko ba karan bane sai an kace eh, yukaffir anhu sayyi'atihi imam eh, nafi' al-madani da imam abu ja'far al-madani sun zami al-madani yani da ibnu amir ad-dimashqi sun karanta nukaffir anhu sayyi'atihi zamu kankare mishi munanan ayyukan shi wa nudkhilhu jannatin zamu kuma shigar da shi aljanna tajri min tahtiha al-anhar wadda ƙoramu suke gudana karkashin ta ko khalidina fiha abada suna masu dawwama a cikin ta har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake wato mai girma an gane ko to kai har tara ayat da za ta zo ta goma والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير باب أبدا a cikin wannan sura sauran qurra sun karanta wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan zai ce mi yukaffir anhu sayyi'atihi an gane ko Allah zai kankare mishi to sai malaman da suke tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka bi karkashin wannan aya sun ka ce ita ma wannan ayar yadda za a tawjihin ta shine cewa da Allah ce yukaffir an gane ko da nukaffir sai an ka ce ita qira'a eh, nukaffir wa nudkhilhu an gane ko yawwa yadda za a tawjihin ta shine saboda akwai ikhbar min Allah ta'ala da ya gabata an nafsihi domin ya ce fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna kaga ya danganta abin ga saukarwa zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala da kuma damiri na abama an gane ko to nan kuma nukaffir wa nudkhilhu kaga shi ma nan an danganta shi zuwa ga Allah nukaffir nahnu sai dai can madina anzalna nan kuma mudari'ina ita ko kira'a yukaffiru anhu sayyi'atihi domin an ce wa man yu'min billahi wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan yudkhilhu kenan yudkhilhu Allah an gane ko yawwa ba sai ko mun fahimta ba kuma haka zaka samu wannan a cikin suratu wato at-talaq an gane ko yawwa akwai wannan mai kama da wannan inda Allah subhanahu wata'ala eh, yake cewa wa man yu'min billahi ko wa ya'mal salihan ko sai ce yudkhilhu jannatin can ba nan babu yukaffir ai hatara an gane ko nan cikin suratul talaq babu yukaffir wadanda sun ka karanta eh, eh, imamu nafi' da imamu abu ja'far da ibnu amir su sun ka karanta nudkhilhu an gane ko kamar yadda kuma eh, su ne sun ka karanta a nan cikin suratu wato abin nan eh, at-taghabun yawwa to surar da za mu shiga a kanta ta gaba ita ce suratu at-talaq kenan ko yawwa Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nabiyyu na fi ina karanta ya ayyuhan nabiyyu mun ce akwai sabani na malamai mun sha bayanin wannan ko mu ce da annabiyu da annabiyu duka dai ko annabiyu daga annabi wato ne shi daukaka shi ko annabiyu daga ba da labari ne fa'ilun ne bi ma'anar fa'il annabi mai bada labari ko fa'ilun bi ma'anar maf'ul wanda ake ba labari wannan duk babu wata matsala dama duk annabi ana masa wahayi ya bashi labari shi kuma ya bada labari kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam safha ta 819 kaga bayani da ya shahi wannan aya idza tallaqtumun nisaa idan kun ka saki mata wasu kun ka ce nan girmamawa ce ga manzo an ka ce idza tallaqtumun nisaa ba ce idza tallaqtan nisaa ba kuma ka dan bari wasu ka ce a'a saboda hukuncin ya shahi al'ummasta sai an ka tai zuwa ga al'ummat idan tallaqtumun nisa idan kun ka saki mata fa talliquhunna ku sake su li iddatihinna a cikin lokacin iddarsu an gane ko shi ne cikin lokacin tsarki shi yasa sun ka ce kenan eh, lokacin tsarki ne ake sakin mace tsarkin da kuma ba a taba ta a cikin shi ba ko ba karin bane kadiba cikin muqaddima ta adwaul bayan kaga bayanin wannan an gane ko yawwa to wa asul idda kuma ku kiyaye idda kowace mace daidai iddata wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku la tukhrijuhunna min buyutihinna min buyutihinna kakku fitar da su daga cikin gidaddajin su ko ba garan bari an gane ko ko la tukhrijuhunna min buyutihinna akan wanda suke karatawa da biyut mun sha fadar wannan ko wala ya ku fitar da su daga cikin gidaddajin su wala yakhrujuna su ko ba za su fita ba illa an ya'ti bi fahishatin mubayyan mubayyina an gane ko sai in sun zo da alfasha mubayyina an gane ko imamu ibn kafir al-makki da kuma imam shu'ba rawi na asim al-kufi sun karanta mubayyana to yan ce mubayyana sai in sun zo da alfasha mubayyana ismul maf'ul yadda suka bayyana ta kenan in sun ka zo da alfasha mace tana idda kuma ta fara zuwa da wani alfasha abinda bai da kyau in an ce alfasha abubuwa ne masu yawa an gane ko amma an ce mubayyana wadda take ita alfasha wadda take bayyana halin su mu bayyana kenan kuma su suka bayyana alfashat an gane ko yawwa Allah ce to watilka hududullah waɗannan dokoki ne na Allah ko kuma ya ta'adda hududullah faqad zalama nafsa duk wanda ya taka dokokin Allah ya ketare iyakokin Allah ya zalunci kansa bai kazalunci kowa sai kansa ko can cikin bakara abin nan abin nan ولا تتخذوا آيات الله هزوا باين ومن يتعدى حدود الله فقد نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا شنو ذي بيو بايا دونك ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري أن الله يحدث بعد ذلك أمرا baka sani ba ko Allah yana wato haddasa wani al'amari ko ya ah, haifar da wani al'amari an gane ko to kai na an baka sani ba amma shi Allah ya sani dan Allah nan fi haqqin nasi litaraji wa fi haqqin lahi litahqiq to ai da zamu je gaban ta inda Allah ya ce mi آه، إن الله بالغ أمره باين الله سبحانه وتعالى ce ومن يتق الله ولم يتوكل على duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allahu makhraja Allah zai sanya mishi mafita a haka in kana so mafita ka koma ma Allah duk kasashen musulmi suna son mafita su koma ma tsoron Allah babu wani expert da duk wani menene wanda zai kama ku mafita mafita kar ku ji tsoron Allah wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ba a cewa wa yarzuquhu wa yarzuquhu saboda atafina akan fi'ili majzumi jawabu sharti yaj'al wa yakh- wa yarzuquhu to wa yarzuquhu Allah zai arzita shi min haythu la yahtasib ta inda bai sani ba wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu to Allah ya isan masa ya ishe shi inna Allah balighu amri ko yawa inna Allah balighu amri eh Allah ya marin jayi daga al'amarin sa sai ka ce ya rinjaya ga al'amarinsa mun gane ko imamu hafs rawi na asim ya karanta inna allaha balighu amri sauran kuma sun karanta inna allaha balighun amrahu to na allah mai rinjaye ne ga al'amarinsa zai yi rinjaye ga al'amarinsa kenan abubuwan da za su zo balighu amri kuma allah mai rinjaye ne ga al'amarinsa kenan balighu amri tana nuna da jiya da yau da gobe balighun amrahu abubuwan da za su zo gaba sai Allah ce qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara Allah ya sanya mu komi lokaci ya sanya masa iyaka da abin nan nashi gurgurdon sa shikenan magana ta riga ta kare to aya ta gaba duk da yake nan babu tawjihul qira'at na ma'ana askinuhunna min haythu sakantum min wuj wujidikum wujidikum an gane ko wawun tana dhamma jimun tana da sukuni sai kai kalkala imamu ruh ya karanta min wijdikum wijdikum duk dai abin da ake ana nufin abin da kun ka samu aya ta gaba wadda zamu dauka bari mu gani to inda Allah subhanahu wataala ya ce dole sai mun dauki ayoyin ba ina ganin gaba daya inda Allah ya ce wa ka ayyin min qaryatin da yawa daga cikin alqaryoyi Imam Ibn Kathir al-Makki da Imam Abu Ja'far al-Madani sun karanta wa ka'inin min qaryatin duk dai ma'ana su guda da yawa daga cikin alqarya atat an amri rabbiha atat daga ata ya tune utuwan ta yi girman kai ba a tattafa na wancan alhamza na zuwa ta yi girman kai daga bin al'amarin ubangijinta wa rusulihi kuma ta yi girman kai daga bin manzanni Allah ya ce fa hasabna hisaban shadidan mun kai mata hisabi mai tsanani ita wannan alƙarya wa azabna ha azaban nukra mun kai mata azaba azaba wadda take mai mi wato mummuna kenan an gane ko yawwa imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani da abdullahi bin zakwan rawina Abdullahi ibn Amir al-Dimashqi da Shu'ba Rawina Asim al-Kufi da Imam Yaqub al-Hadrami sun karanta azaban nukura nukura sun yi makafin gamba amma wannan bai bai canza wata ma'ana Allah ya ce mun kai mata mummunan azaba fa zaqat wa bala amriha tadandani wa bala dama mun ce wa bala musiba yake nufi ko azaba albalu kuma yana nufin hankali ko tunani tadandani azaba abinda ta aikata Allah ya ce wa kana aqibatu amriha khusra makomat al'amarin ta zama tomi hasara Allah kai mu tsari to a'adda Allahu lahum adaban shadida Allah ya musu tattalin azaba wanda take mai tsanani fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ulil albabi ya kuma abuta hankulan alladina amanu su ne wato ku da kuka yi imani masu imani su ne masu hankali a wajen Allah qad anzalallahu ilaykum dhikra tabbata Allah ya sauka muku da wa'azi abin tunatarwa shine Qur'ani to rasulan to shi rasulun din nan wajen irabi ai qur'ani daban rasulun daban sai ya zamanto inda a irabin shi kana ya zamantowa abin nan badalul istimal ko kuma abin da ya kama da haka ina fata an fahimce ni kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitabil maknun ya kawo bayanai in ban manta ba manzo ne ya tulu alaikum yake karanta muku ayatin lahi ayoyin Allah an gane ko yawwa eh, ya tulu alaikum ayatin lahi ko mubayyinatin imam hafs wanda rawi ne na asim al-kufi da kuma imam ibn amir ad-dimashqi da hamza da kisa'i da khalaf waɗanda ƙura ne kufiyun sun karanta mu bayyanatin kina ayoyi ne mu bayyanatin masu bayyana muku hukumce hukumce su bayyana muku aqida da tauhidi su bayyana muku abinda Allah yake so su bayyana cewa su daga wato mu'jiza ne daga wajen Allah suke sauran sun karanta mubayyanatin ayoyi ne waɗanda ake bayyanawa mubayyanat ismul maf'ul kenan mubayyinat kuma ismul fa'il dan ka ce in an ce mubayyinat mubayyi an kai mata kasra kenan su zama to ismul fa'il mubayyanat an gane ko mubayyinat ismul fa'il mubayyanat ismul maf'ul waɗanda ake bayyanawa wa yake bayyana su manzo yake bayyana su sallallahu alaihi wasallam ko kuma masu imani da sun ka dauka daga manzo su je su yi da'awa kuma to me yasa Allah ya sauka da waɗannan ayoyi li yukhrijal ladina amanu dan Allah ya fitar da waɗanda sun kai imani wa amilus salihat suka aikata aiki na gari jannatin wato aljanna tajri min tahti al anhar ko waɗanda koramu suke gudana karkashin su li yukhrijal ladina amanu wa amilus salihat a aminu dhulumati ila nur ya fitar da waɗanda sun kai imani suka aikata aiki na gari daga dufai na shirka da kafirci da sabon Allah ila nuri zuwa ga hasken imani wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'malu salihan ya aikata aiki na gari an gane ko yudkhilhu jannatin mun ka ce imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani da imamu ibnu amir ad-dimashqi sun karanta nudkhilhu jannatin zamu shigar da shi an gane ko shi ko yudkhilhu jannatin zai shigar da shi to ita qira'a ta jamhuri yudkhilhu domin sunan Allah ya ya gabata don ya ce mi wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu ay yudkhilhu Allah an gane ko shi ko nan nudkhilhu jannatin don mi don ya ce mi وكأي من قرية عزت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا تتمي وعذبناها كذا فحاسبناها ندخله بسنة على كذا wannan sai dai can nudkhilhu za mu shigar da shi fi'ili ne mudari'i ko tunda yazo cikin jawabul abin nan shart shi ko wanga fa hasabnaha fi'ili ne madi ba sai ko mun fahimta ba kenan nisbar ta wato fi'ilin ya bambanta amma nisbar dai duka dai tana koma zuwa ga Allah kuma da zabiru ta'zi wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'malu salihan ya aikata aiki nagari yudkhilhu Allah zai shigar da shi nudkhilhu qira'atu su nafi musu Allah za mu shigar da shi jannatin aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koran musu ke gudana karkashin ta al-ramma al-har kin da mu fassara shi a al-qur'anin ce masalul jannati allati wa'ida al-muttaquna fiha anharu min ma'in غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى خالدين فيها أبدا سنة ودن أنك سنة ودن أنك قدر ما دوم أتكنت هر أبدا ko kad ahsana Allahu lahu rizqa Allah ya yi ya kyautata mishi arziki an gane ko kaga nan bai ce kad ahsana Allahu lahum ba saboda man in an hankali lafazin ta mutum guda ce sai ka ce kad ahsana Allahu lahu rizqa man in hankalta ma ma'anar ta zama jam'i sai ce khalidina fiha bai ce khalidan fiha ba to aya ta karshe Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat Allah shine wanda halicci sammai guda bakwai wa min al-ardi mithlahunna kuma daga ƙasa irin su an gane ko ana nufin tamka adadin su kenan wannan ne yake nuna ƙasa bakwai ne sama bakwai ne an gane ko yatanazzalu al-amru bainahunna shi yasa wadansu suka ce to da an kace mithlahunna adadin su bakwai ne su wadancan bakwai ne to amma shin mislahunna shin sama daga wata sama zuwa wata sama akwai tafiya mai yawa shin su ma ƙasa haka ne ko ko su dafke suke wasu sun ce su ma an rarraba su tunda Qur'ani ya ce mislahunna wasu sun ce a'a mislahunna fil adadi an gane ko amma ba mislahunna ba wato wajen rarrabe su fi tabaqat an gane ko sun ce saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya ci wani yanki na wani gona na wani mutum tuwiqahu min sab'i aradina za a sa mai shi daga ƙasa bakwai a yanku mai a sa mai an gane ko sun ka tafi an ce tsuwika huku babu buɗe yake ba sai dai iya zama to a haɗe yake kadiba cikin fatawa na rijiyar da'ima ta kasar saudiya sun yi bayani kan wannan ni na yi gaba cikin babin suna tafsiri ya tanazzalu al'amru bai na hunna ko al'amari yana sauka tsakankanin su kaga sai ce bai na hunna da wannan ma sun kafa hujja sun ka ce bai na hunna ai bainas samawati wa bainal ardi kenan ya wannan ke nuna ba hade suke ba su ko da suka ce tuwiqahu in an diba an ce za a nado mai hade suke li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir to Allah ya yi haka dan ku san Allah yana da iko akan komai tunda in kun ga halittar shi za ku gane cewa Allah yana da iko akan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah ya kewaye sani da komai to ya za a yi dan an ce Allah ya halitta kuma ya nuna cewa ya kewaye sani saboda wanda ya halitta ya sai da halitta take ala ya alamu wani khalaqa wa huwa latiful khabir an gane ko shi yasa ke kawo halitta da ni da ilimi cikin alqur'ani wurare daban-daban dan a nuna maka bayyuwa Allah shi abu kuma a ce ya jahilci abin nan dan haka kuskure naka ce a'a akwai wanda zai faɗin magana ta saba mata Allah kuma magana nan ta zama maslaha Allah ya halicci duniya ko kuma yace ga yadda za a yi duniya ta zauna lafiya an gane ko idan turawa su suka yi na'ura suka ce ga yadda za a yi ta yi in an yi kaza ba ta yi kuma haka ne kuma haka nan bane yanzu baturen da baturen faransa shi ya mota fejo ya kuɗin dokokin da za a yi ta ta aiki ya ce in ka zo mata ruwa ba ta tahiya kuma haka nan bane bature eh, abin nan jamus alman shi ya yi mercedes ya ce an zo wata ruwa ba ta tafiya to allah shi ya yi duniya da musulmi da kafirai su yi da wannan kuma allah ce ga dokar shi qur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam a bi su a zaman lahiya an ka ce a'a an samu ne expert an samu ne professor wanda zai faɗi wanda duniya za a yi ta zaman lahiya to bismillah ga shirin waɗanda ga cewa duniya ta zaman lahiya kuma suna ga yin makamai suna suna kisan mutane don haka ƙaryar banza ce ba a samun zaman lahiya sai an komo mu gaskiya an kuma ba alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar magabata ta farko li ta'lamu anna Allah ala kulli shay wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah yake wai sani da komai tunda shi ya halitta to shi ya san yadda halittar nan take don haka ba wani wanda ta faɗi da duniya da tafiya in ba Allah ba in ma baka yarda haka ba mu dai mun yarda da haka gare ka ta kari mun gano da kyau ko shi yasa malamai suke cewa in ka diba cikin adwaul bayan fi idah alquran bil quran al-shaykh al-allamah al-qurani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimahullahu jami'al muslimin yake cewa cikin qur'ani da Allah ya kawo zancen halitta sai shi kawo zancen ilmi saboda shi yayi halitta ya san yadda take an gane ko da yace huwa alladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawati satmi wa huwa bi kulli shay'in alim an gane ko an gane ko Eh, da kuma yace awalam yaro anna Allah alladhi eh, khalaqa as-samawati eh, a'a ba shi ba can cikin suratu yasin wa darabana lana mathalan wa yasiya khalqa qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramiyun qul huwa alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bi kulli khalqin alim gashi nan kuma nan kaga ya kawo shi Allahu alladhi khalaqa sama samawati wa min al-ardi mithluhunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma can cikin suratul hijr yace mi inna rabbaka huwa al-khallaqul alim a alqur'anance to yan uwa nan ya kamata mu daka burki ko mu ja burki abinda muka faɗa ya zamanto daidai a matsayin mu na ɗalibai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh